Za ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma daga zawiyar Sheikh Aliyu mai yasan Zaria wadda mai fafutukar haɗin ka al'ummar musulmi da biyayya ga kafatanin malamin addinin musulunci Zakir MS Ali Young Sheikh Zaria yake gabatarwa mar kullum malamin na kira ne a guji aibata juna tare da roƙon malamai su ci gaba da yin wa'azi da kyakkyawan lafuza malamin na gabatar da karatuttukansa ne domin zabarar da ƴan uwansa matasa don cika kyakkyawan gurin su na samun ingantaccen rayuwa sannan za ku iya samun karatuttuka kan kai tsaye a shafukan sada zumunta a manhajar Facebook a Zakir MS Ali da garkuwar makarantar Zazzau haka kuma a TikTok da YouTube Allah ya kara wa yan shek lafiya ya yi masa kariya ya hada kan al'ummar musulmi baki daya Al-Shifa Academy Boarding School da ke karkashin Islamic University of Nigeria ne suka dauki nauyin kawo muku wannan karatu domin neman karin bayani akan wannan makaranta sai a kira lambobin waya kamar haka sifili tara sifili shida hudu biyar biyar uku uku biyar biyar ko sufuri takwas ɗaya biyu bakwai sufuri takwas bakwai takwas ɗaya takwas a karamakallah bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وهو الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل وفضلهم على خير مما خلق تبديلا وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حامل الرسالة ومعد الأمانات صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إخوة الإيمان والإسلام يسرني أن أبتدأ قولي بالتحية الإسلامية تهية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى
‘Yan uwa musulmai da muka taru a wannan masjidi mai ɗumbin albarka, ina mai ƙara jaddada muku salama ta ta addini musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala.
Yau Alhamis, ashirin da biyar ga watan Ramadan, shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da hudu ga watan April shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya kamar yadda muka faɗa cewa jiya ba mu ne muke gabatar da wannan tafsiri na alkur'ani ba amma kuma saboda izini da shehi ya bada sai sa yau ma ya ba mu izini ya ƙara ba mu izini bisa ga mu ƙara zama mu ce wani abu muna fatan Allah subhanahu wata'ala da abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan shi da abin da muka faɗa kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka Allah ka gyara mana shi da harshen mala'iku a jiya mun faɗa cewa Allah subhanahu wata'ala da ya ce a cikin alƙur'ani mai girma ulaika allazina tawad dalalata bil huda wal azaba bil maghfira fama azabahum ala nar Allah subhanahu wataala ya ce lallai su kafirai Yahudawa waɗanda suke zaben duniyarsu a kan lahirarsu suka siya dalala da kuma azaban Allah subhanahu wataala a maimakon gafara shi da kuma shiryar shi to Allah subhanahu wataala ya ce lallai wa'annan Yahudawan wanda suka aikata wannan abu suna Allah subhanahu wataala ranar tashin alkiyama zai musu azaba mai gadadi inda Allah subhanahu wataala kuma a daidai wannan ayan Allah malaman balaga suka ce akwai abin da ake kiran shi da isti'ara at-tafrihiyya domin cewa Allah subhanahu wataala ya ce kafiran nan Yahudawa sun siya ishtara dalalata suka ce ay shubbiha al-ikhtiyar bil ishtira wa hudifa al-mushabbah wa suriha bi lafz al-mushabbah bihi على سبيل الاستعارة التسبيحية ثم إن لفظ الذي جرت إليه اسم مشتق على سبيل الاستعارة التبيئية معنى الله سبحانه وتعالى ياتي أولئك الذين اشتروا الدلالة اشتروا الدلالة ياتي سكسيا متى لكم عذابا sun zaba ne ba wai kawai an gansu bane wai sun je sun siyo ba bayan da za a ce sun je sun siyo azaba ko kuma sun je sun siyo bata ba amma shine suka zaɓi azaban Allah subhanahu wata'ala akan gafaran shi sannan suka zaɓi akan shirya shi abinda kafirai Yahudawa kenan suka aikata kuma duk masu yin haka kaga alamun sun sun zaɓi duniyarsu akan lahiransu kuma haka shine kuskure abin da ya kamata su yi shine su roƙi Allah subhanahu wata'ala ya ba su a nan duniya da kuma lahira ba su roƙi Allah ya ba su a nan lahira a duniya kawai ba kuma idan suka roƙi Allah Allah fa zai ba su amma kuma ranar tashi alkiyama duk da izo zuzu kowa na kallon kowa ba san me za su ce ba saboda ba su da komai da ya rage musu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ke faɗa a cikin suratul hud cewa man kana yuridu hayatud dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وبعد كانوا يعملون سوى من كان يريد حياة الدنيا وزينتها للي وي الله سبحانه وتعالى وأن suke son hayatun duniya ma'ana rayuwar duniya da jin daɗin ta suke so a Allah ya ba su a nan duniya Allah ya ce wafi ilayhim amalun zai Allah subhanahu wataala ce za mu ba su abin da suke so duk za mu ba su amma ulaika laysa lahum fil akhirati illa an kuma lallai su wa'annan wanda Allah subhanahu wataala ya ba su wannan abin to Allah subhanahu wataala ya ce laysa lahum fil akhirati illa an ba su da komai ranar tashin alkiyama sai da wuta ba su ce wai ai suna da wani abu da suka yi ko a duniya ina Allah zan ba su komai sun karar da shi a nan duniya. To kaga sai dai kowa ya zauna yana kallon kowa ba abin da mutum zai ci. Sai dai Allah subhanahu wataala ya sashi a cikin wutan jahannama. Allah ka tsare mu. Sannan ya zo a cikin suratul shuwa Man kana yigi da hamsul akhirah wanda yake son jin daɗin ranar tashin alkiyama Allah ce nuzidu lahu za mu ƙaga mishi akan wannan jin daɗin ranar tashin alkiyama. A ce wa man kana yigi da hamsul duniya wanda kuma yake son jin daɗin nan duniya nuqtihi min Allah ce za a bashi wa maluhu fil akhirati min khalaq min nasib kuma ranar tashin alkiyama za su tashi fanko ba su da komai sai kansu sannan ya zo a cikin suratul baqara cewa wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ma'ana wa minhum man yaqulu rabbana a cikin wa'innan mutanen ma'ana halittun Allah akwai wanda su ne kenan kafirai Yahudawa su ne wanda suke cewa rabbana atina fid dunya Allah ka bamu abin da zaka bamu a ranar tashi alkiyama Allah ka bamu shi a nan duniya wa ma lahum fil akhirati min khalaq kuma ranar tashi alkiyama ba su da komai mu kuma musulmai haka muke cewa rabbana atina fid dunya hasanatan Allah ka bamu jin daɗi a nan duniya. Wafil afiyata hasanatai kuma Allah ƙawa mana jin daɗi kuma ran tashin alkiyama. Kaga Allah ya baka nan duniya kuma ya baka a lahira. Kamar yadda wata rana wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ƙoƙarin zuwa masallaci. Sai wata rana manzon Allah ya ga bai ga wannan mutum ba. Kwana biya ka. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai wai ina wani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ga wani mutum yana iya tambayan shi yace ina wani ya ka ce ai ya rasulullah ba shi da lafiya ya gane yayi kaza yayi kaza ya rasulullah sai manzo Allah ce to mu je mu gashe shi aka aka tafi gidan wannan sahabin ana zuwa manzo Allah ya gan sai ya tambaye matan shi wai shin baya addu'a ne yace ina ya rasulullah yana addu'a in zai yi bacci haka yake cewa Allahumma ma kunta tu'azzibni fil akhirati fa'ajjilni fid dunya ma'ana Allah idan za ka yi min azaba ranar tashin alkiyama to fa'ajjir fa'ajjirhu li fil dunya Allah to kai min azaba na tun anan duniya kafin in ji ranar tashin alkiyama ba san Allah ya miki azaba ko da kwayan zarra ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi na ai ba za ka iya haƙuri da azaban Allah ba aka yi hakuri akan azaban Allah ba abin da ya kamata ka ci shine ka ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar shine abin da ya kamata da ka ce daga nan wannan sahaban ya ci gaba da cewa yana ta cewa rabbana atina fid dunya hasanatan daga nan Allah subhanahu wataala har ya warkar da shi ya warke ya dawo daidai to wannan addu'an nashi da yake cewa rabbana atina ita ce ta dawo addu'an da yake yi sannan sai mutum mai hankali shi zai zaɓi azaban duniya akan na lahira ba mutum ya ce na yarda ni kawai Allah ya bani ni a nan duniya shi kenan na huta ya bani in ma wani cin daɗi ne ya bani shi a nan duniya laran lahira na yarda a sana cin wuta ba ba kwa ka ke son mutum ba an fi so mutum ya ce rabbana atina fid duniya ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya ma mutum azaba tun a nan duniya kafin a je lahira ba a ce mutum ya tsaya wai Allah ya mishi ya ba shi jin daɗi a nan duniya ba ga lahira kuma ya zama kwanko ba kamar yadda wata rana na Umar radiyallahu ta'ala anhu yana da wasu ƴaƴa biyu maza Abdullahi da kuma Abdulrahman to shi wannan Abdulrahman din ana mishi kinaya da abashi hamata a bashi hamata. To nan a bashi hamatan wata rana ya fita, ya tafiya. Yana fita sai irin ya ji yunwa ka yana cikin tafiya sai ya ji yunwa ya ji kishi. Kuma ga shi yana kan tafiya ne. Sai ya tafi ya je gurin wasu Yahudawa gidan Yahudawa. Suka yi mishi liyafa ya ci abinci ya ci ya ci. Suka kawo mishi abin sha ya sha ya sha. Sai wai sai suka ƙawa ƙawo mishi suka bashi giya ya sha. Dan Sayyidina Umar, Amirul Mu'minin. ya ɗirka wannan giyan yana sha can ya fara maye ya ga wata mata a ƙasan bishiya tana zaune kawai a basha mata sai ya je sai yana tafi ya faɗa ma wannan matan kuma shi yayi maye matan da tana ta so ta kara jikin da kai ya faɗa mata amma a basha mata sai da ya faɗa mata ana nan ana nan wata ɗaya wata biyu har wata tara ta isa haihuwa wannan matan da ta haihu sai ta ɗauka ɗan ta tafi da shi gurin na Umar yana ma sahabbai nasiha wa'azi haka sai ta je ta ce ma na Umar ai wannan dan danka ne sai ce dan dana ta ina sai ta ce wannan dan danka ne ma'ana jikanka ne shi ma'ana danka ya haife shi sai ta ce sayyidina Umar ya ce waye ke na cikin yayin nasu sai ta ce a bashi a mata ya ce a'a To ta ina ya yi a basha mata ya aure ni ban sani ba, sai ta faɗa mishi daga farko har ƙarke ai, ai ya yi maye ne kaza kaza suka yahuda suka ba shi giya ya sha ya maye ina kasan bishiya zo ya auka min kaza kaza ta gaya mishi. To yanzu shi ne ban ka ban aihu ba shi ne har sai wata shida shi ne na kawo wannan ɗan kai ka fi cancanta da shi. A'a, sai Umar ya kira ya ce a kira a bashi hamata. Da aka kira shi sai sayyidina Umar ya ce mishi shin wannan ɗan kare sai ya ce shi bai ma san shi ba a'a sai ya ce to ta ina ya aure sai sayyidina sai sayyidina Umar ya ce ga wannan matan nan ka san ta ya ce shi ma bai san ta kuma da ban sayyidina Umar ya ce kai kai mata da nan ya ce shi ba shi bane shi bai ma sani ba abin da kawai ya saki nan sai matan nan ta fashi ta bashi labari ai lokacin da kana tafiya ka ji yunwa ka ji kishi ka tafi gurin Yahudawa suka baka abinci suka baka abin sha ka sha ka sha giya kuma shine ka ka auka mu na haihu a a bashi mata shi bin sani haka ba sai sayyidina Umar yace za a tsayar mu a bashi mata ɗan shi haddi aka tsayar mishi da haddi duka ɗari lokacin da dukan yayi sayyidina Umar ya tara sahabbai a cikin masallaci za a zana a bashi a mata duka ɗari dukan zina sai sayyidina Umar ya kira musluhu shi kuma musluhu malamai suka ce idan ya duka bango sai bango ta tsage idan ya duka doki sai doki ta faɗi ta mutu to sayyidina Umar shi ya kira ya zo ya duka ɗan shi kuma ya ce zai yanta shi dama shi muflihu bawa mai aiki ne sai sayyidina Umar ya ce zai yanta shi idan ya zana a bashi ya zana a bashi hamata da ya zo zana a baki a mata malamai suka ce da ya ɗaga hannun shi a sai da ana ganin farin farin hammatan shi da ya ɗaga hannun shi zai yi duka nan ya zuga ma a baki a mata haka yana duka na yana duka a baki a mata ya ce ya babana wuta ta cika jikina ta shiga cikina a bani in wuta ya ce sannan umar ya ce kai wai daman idan Allah subhanahu wata'ala na ma 'yan wuta azaba ana ba su wuta ne baban da haka muflihu ci gaban mishi muflihu ya ci gaban ma a shaha a bashi a mata duka ha'a sai a bashi a mata da ya ci da jin zafi yana ci da jin dukan ne sai ya ce mishi a bashi ruwa ya sha kishi yake ji sai na umar ce daman idan Allah yana ma yan wuta azaba ana ba su ruwa da ciya da haka muflihu ci gaban mishi har sai da aka ƙara wannan duka ɗari ɗin a jikin muflihu kafin a gama ma a ba shi hamata wannan dukan na umar ya ce mishi wanda ai maka wannan azaban ukuban na tun a nan duniya kafin ranar tashin alfiyama ko mutuwa za ka yi gwanda ka mutu akan ka je ranar tashin alfiyama Allah ya maka antina shi azaban daga nan a dukanin na ɗari na ƙarke a ba shi hamata yawa fati ya rasu da ya rasu na umar ya mishi wanka je ya rufa abin shi kaga sayyidina Umar ya zaɓi mishi azaban duniya akan na lahira shine dama abin da ya kamata ba mutum yana so kawai shi ya zaɓa duniya ne akan lahira baka dama ce so ba kuma kamar yadda wata rana wasu mala'iku masu ɗaukan ayyukan bayi suka ɗauka ayyukan bayi suka wuce sama da shi idan suka je sama ce sai su dai kowane mala'ika na ce dan Allah ji wannan aiki dan Allah ji wannan mutum tun da wannan wannan ayyukan ne mutum zai kaza kaza Allah jin wasu a mutum da wannan mala'ikun suka wuce har sama ta bakwai sai mala'iku sama ta ɗaya kare har sama ta bakwai sai suke cewa subhanaka rabbana khalaqta khalqan wa akramtahum wa hum ya'sunak mana ya ubangiji ka halitta halitta kuma ka girmama su a cikin su ka sa khalifanka kuma yanzu sun zo suna suna maka banda suna suna suna saba maka ya ubangiji sai Allah subhanahu wataala ya ce ko kuma ku na sa sai kuma kun saba mu yace ina Allah ba mu taba yin haka sai yace za ku yi idan na sa muku sha'awa tunda su ma sha'awa na sa musu na sa musu sha'awar mata sha'awan abubuwa sha'awan aure abinci duniya gabaki ɗaya na sa musu a cikin zuciyarsu to kuma idan na sa muku kuma ku ji wannan sha'awan iska ce Allah ba za mu taɓa yi ba ya ce a'a ka ce Allah ba taɓa yi ba ya ce a'a dai dan Allah subhanahu wataala ya ce to shikenan su zaɓo mutane biyu a cikin su wanda suka yarda da su suka zaɓo mutane biyu to wayannan mutanen su ne Haruta wa Marut a cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wataala ke cewa wattabaqu ma tatul shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru ya'allimuna an-nasa sihra wama unzila ala al-malakaini bi babila Haruta wa Marut to wannan Haruta wa Marut din sune wa'inda mala'iku suka suka zabe su a cikin su wannan Haruta wa Marut suka je gurin Allah subhanahu wataala Allah ya ce ku aka yi ko suka ce sai Allah subhanahu wataala ya ce musu Allah subhanahu wataala sai ya sa musu sha'awa a cikin zuciyarsu yana sa musu sha'awa a cikin zuciyarsu sai ya ce musu na farko kar ku dinga yin sihiri kace Allah ba za mu taba yi ba na farko kenan na biyu kar ku sha giya kace Allah ba za mu sha ba yace kar ma ku kusanci zina wala taqrabu zina kar kusanci kusanci wannan zinin suka ce Allah ba za mu kusance shi ba a'a na uku sannan sai ya ce musu kan ku kashe rai suka ce ba za mu taɓa kashe rai ba Allah sai ya ce zan ba ku wani sirri da an kuka sauka ban ƙasa kuka sauka duniya yamma tana yi za ku dinga dawowa to idan kuka karanta wannan abin sai ku dawo sama haka za ku dinga yi wannan sirrin da zan faɗa muku kada ku sake ku gaya ma kowa suka ce Allah ba za mu gaya ma kowa ba daga nan Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wa'annan mala'ikun Hawuta wa Mawut da ya saukar da su sai ya saukar da su a Babila kuma ita Babila yanki ne daga ƙasar Iraq, ba Iran ba Iraq da kafin Iraq, yanki ne daga cikin yankin Iraq. Da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su a Babila sai ya zamo wa'innan mala'ikun idan suka sako su ta ibada, su ta ibada, ibada, kullum su ta ibada. Yamma tana yi sai su tashi su karanta wannan sirrin da Allah ya ba su su koma sama. A'a, kullum aka suka wasu ibada yamma tana yi suke sama sai wata rana da suka sako suka yi ibadan su suna cikin yin ibadan nan nasu kawai sai suka ga wata mata kyakkyawa sosai kawai sai suka tsaya suna tsayawa kawai sai suka tsaya da ibada suka mamanta ibada ma suke suka tsaya wai kawai sai suka tabe ta wai na mala'ikun haruta wa mahu sai suka ce mata ya ke kyakkyawa dan Allah ne sunanki sai ta ce sunanta Zahra ya ta ce sai suka ce to dan Allah suna so ne su zina da ita wa iyaz billah mala'iku da suke gaya wannan mata zahara haka ya ce a tana da miji ya ta ce sai suka ce ya ki san waye ya biki tsakin wani wannan maganar ba kaza kaza ya ta ce to ku waye sai suka ce ai mu ne mala'ikun Allah mu ne kaza mu ne kaza suka faɗa mata labarin su A to Z gabaki ɗaya suka faɗa mata ya ce masha Allah dan mun kuna mara kun Allah kaza kaza aka da gama abubuwa ka sai ta ce ai to yanzu ni ina da miji sai suka ce to ya za a yi sai ta ce sai dai yanzu abin da zai faru ku je ku yi sihiri tun da za ku iya yin sihiri ku yi sihiri ku gaba da da mijina kuma bayan Allah ya ce musu kada su yi sihiri na farko tun daga na aka fara sai suka ce Allah ya raya ta ce to in ba ka so shikenan sai yi tafiya ta ta muna so sai suka je suka yi sihiri suka raba zahara da ita da mijinta da suka raba ta da ita da mijinta suka ce to yanzu zara shi kenan yan sai mi zai suka ce ina ku gama ba suka ce sai mene suka ce sai ta ce musu sai kun sha giya kuma bayan Allah ya ce musu kasu sha giya suka zauna suka sha giya suka sha suka koshi suka yi teɓa da wannan giyan suka sha suka koshi da suka sha sai suka ce to zara shi kenan yanzu sai ta ce ina sai kun je kun kashe wannan mijin nawa a'a kuma bayan Allah ya ce muka da ku kashe wani su kasa da su kashe bai wala taqtulun nafsa allati harama Allahu illa bil haqq sannan suka je suka kashe mijinta bayan sun raba ta da shi kuma suka je suka kashe shi a'a sai can sai da suka kashe wannan mijin nata sai suka dawo suka ce mata to za ka gashi ne shikenan mun gama shikenan da ce ina sai kun faɗa min sirrin da Allah ya ba ku idan za ku koma sama ni kankat kenan ka ce a Allah ya ce kada su sake su faɗan mu wani ce to shikenan ba ka zo shikenan yin tafiya da suka ce a'a zan faɗa miki kin yadda an ka faɗa miki shikenan ta ce eh kin yadda eh kawai sai suka faɗa ma Zahra wannan sirrin da Allah ya ba su idan za su karanta su koma sama. Suna faɗa mata ita mata karanta ta wuce sama, tana wucewa sama Allah subhanahu wa ta'ala ya umurta mala'iku bisa ga su shafe ta sai ta dawo tauraruwa dama Zahra da ake Hausawa suke cewa zaga matar wata to zaga nan wata ne zaga nan mutum ce asalinta abin da ya tai ne da ta koma sama sai ta Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce mala'iku da su shafe da sai ta dawo tauraruwa. Su kuma mala'iku da yamma ta yi, za su karanta ka karanta wannan sirrin da Allah ya ba su idan za su kuma sama. Sirri ta yi amfani, ha'a, suka ƙara karantawa suka ƙi tashi sama, suka yi suka yi suka ƙi komawa sama. Can sai suka tuna abin da Allah ya ce musu, kada su sihiri, kada su sha giya, kada su kashe rai, duk suka yi abubuwan kuma kada su gaya ma mutane wannan sirrin da ya ba su kada su fake su gaya amma duk suka yi suka ce la ilaha illallah yanzu duk mun zo mun gama abin da suka nema Allah subhanahu wataala ya gafarta musu suka tuban ma Allah to daman wannan sai suka ce ba za su tafi gurin annabin zaman dama annabin zaman shine annabi Idris sai suka tafi gurin annabi Idris sai suka ce yanzu su tuba suna neman Allah ya gafarta musu. Annabi Idris ya roƙa musu Allah kafin nan zai da suka faɗa mishi komai da komai abin da ya faru ya roƙon musu Allah yana roƙon musu Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce su zaɓa a cikin biyu walau in musu azaba walau in kyale su in musu azaba ranar tashin alkiyama me raɗaɗi walau kuma su zaɓa in musu azaba a nan duniya rizkansu amma saboda mala'ikun masu hankali ne ba irin bane sai suka zaɓi Allah ya masa azaba a nan duniya saboda sun san azaban Allah kuma sun san wuta sun san ta sosai ya suke suka ce ma Allah sun fi so Allah ya musu azaba a nan duniya ba sai sun ce lahira ba sai Allah subhanahu wata'ala ya sa kulla wa'annan mala'ikun a dutsen Babila to hayyar haggo ga mala'ikun na suna nan a dutsen Babila a daure da kaca kansa ƙasa kafasa a sama Allah na musu azaba kafin su je bayan tashi alkiyama kaga su sun zaɓi azaban Allah a nan duniya kafin su je lahira kuma kaga su ba mutum ya ce na fi son kawai Allah wanda ya mun azaba na ran tashin alkiyama in ji daɗi na nan madan ba ka ke so ba to haka wa'annan mala'ikun suka yi Allah subhanahu wata'ala ya yi musu azaban su tun a nan duniya kafin ranar tashin alkiyama to kuma Allah ya ƙara mana ƙarfin imani Allah ka gaba mu da wannan irin wannan batan basira Allah subhanahu wata'ala ya ci da cewa zalika bi anna la nazzala al-kitaba bil haqq alamun bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاء بعيد Allah subhanahu wa ta'ala ya shigo da cewa zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladina ikhtalafu fil kitab lafi shiqa'in bahid ma'ana lallai wa innan yahudawan kafirai waɗanda suka zabi jin dadin duniya suka siyar da lahiran su a maimakon duniyar su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lallai su wa innan yahudawan Allah zai musu azaba to me yasa Allah zai musu azaba saboda bi annan la nazzala kitaba bil haqq Allah subhanahu wata'ala nazzala kitaba bil haqq ya saukar da alqur'ani mai girma wa innal ladina ikhtalafu fil kitab lalle wa'anda ikhtalafu fil kitab suka saba ma wannan alqur'anin suka yi sabani a cikin ta sai kitab lafi shikakan ba'id Allah subhanahu wata'ala ce suna cikin rarrabuwan kai ba'idin da yawa manaitanci za su targaba kawunansu ba su taɓa haɗa kai ba. To malaman luga, malaman fassara kalma da kalma ma'ana malaman mudam suka yi bayani akan cewa zalika bi anna la zalika bi anna la nazzala kitaba bil haqq wa innal ladina ikhtalafu ikhtalafu kace huwa kumasi kumasi ne lazimun muta'addin bi harfain ma'ana ya zama ya zama kumasi ne saboda ƙarin da aka yi mishi na alif wata ya sa ya kumasi kuma ya zama muta'addi ne saboda ƙarin da aka yi mishi amma da khalafa ne da ba za a kira shi da muta'addi kuma da ba zai zama kumasi ba a khalafa sulasi ne amma saboda ƙarin da aka yi mishi zama ya ƙara mishi alif wata sai zama kumasi to malamai suka ce kuma wannan ikhtalafa da Allah ya ce tana da ma'anoni da yawa tana da ma'anan akasa ma'ana akasin abu to ikhtalafa tana da ma'anan kamar mutum ya ce ikhtalafa ma wuce ra'ayi ai sun saba da shi a gurin ra'ayi ra'ayin su ya zo ba ɗaya ba to kaga ya saba ma ra'ayin shi kenan akasin shi kenan sannan kuma mutane malamai suka ce tana da ma'anan tagaddud shine ma'anan tagaddud shine an yaktalifu fil hadikati idan an yaktalifa fil hadikati kamar misali mutum na da gona ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo to wannan kuma wanda yake yana dawo aka ce an iktalafa ne mana ya tagaddada alaiha yana kaiwa yana dawowa sannan malamai suka ce sannan tana da ma'anan tanawwa ma'ana nau'i nau'i kamar mutum ya ce ya tamanna al-mawadinun لحق مواطنهم على اختلاف مذاهبهم وأحزابهم معنى ‘yan ƙasa suna jin daɗin ƙasansu, duk da cewa mazhabobinsu duk da cewa mazhabobinsu ba ɗaya ba ne kuma ƙungiyoyinsu ba ɗaya ba ne amma duk da aka ƙasa tana tana tana kyautata musu kaga nan wurin alaktilati mazahibin bisa ga sabawan mazhabobinsu da kuma a hazabihim da kuma ƙungiyoyinsu Allah subhanahu wataala da yace ذلك بأن لا نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا wannan sagal fudin da shine har yanzu malamai suke bayani akan shi sannan aka ce yana da ma'anan kuma yana da ma'anan adada alwa kala-kalan alwa kamar misali a ce wujida bisok fawaki hatin kasira alaftilashi alwa'iha mana an samu a kasuwa fawaki hatin mana sama ga ƴaƴan bishiya aka samu a kasuwa kuma bisa ga yawan nau'i-nau'i an gansu nau'i-nau'i da yawa to kaga alaftilashi alwa'iha ala adadi alwa'iha sannan da Allah subhanahu wataala ce zalika bi anna Allah nazzala kitaba bil haqq wa innal ladina talafu fil kitab lati shiqaqin baqi shiqaqin nan malamai suka ce min al khilaf ai wanda Allah subhanahu wataala zai ma wa'annan kafin azaba ne saboda bi anna Allah nazzala kitab so da ya tukar da alqur'ani mai girma kuma duk wanda suka raba kawunan su kaza kaza to Allah subhanahu wataala ya ce lati shiqaqin wannan shiqaq din a ce ahlul khilaf idan mutane suka raba kawunansu to za su zama bisa saɓani kullum ana saɓani da juna wanne za su dinga saɓani tsakaninsu wannan ya jayayya wannan ya jayayya wannan ya saba ma wannan wannan saba ma wannan shine abin da za su dawo suna yi sannan a ƙarƙashin wannan ayat imamu kuɗi ya yi bayani akan cewa faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladina ikhtalafu fil kitab lafi shiqaqin ba'id cewa zalika bi anna la anzala kitab bil haqq inna mastajabu hadhihi al azab al shadid mana lallai su wa innan yahudawan kafirai sun cancanta da azaban Allah subhanahu wa ta'ala sun cancanta da shi la'anna Allah ta'ala nazzala ala rasul domin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suka kibe shi wala anbiyayin qabla sannan ya sauka musu da annabawan da suka zo kafin manzon Allah wa kutubihi da kuma littafin da manzon Allah ya zo shi da kuma littafan annabawa da suka littafan annabawa da suka zo kafin alqur'ani suna faɗa musu cewa bitta haqiqil haqq su dinga faɗan gaskiya wai bidalil badil da ɓata banna wa ha'ula ittakhadhu ayatin la yahudu kuma lallai wa'annan yahudawa sun riki ayoyin Allah wanda ya saukar a cikin alqur'ani da jima a matsayin abun wasa fakutubihim ya'muruhum bi zahabil ilm kuma littattafan su wanda suka yadda da shi irin sa tawa sai jira irin saboto wa'annan littattafan da suka yadda da shi yana umurtan su bisa ga su daina koya ilimi su dinga bayyana ilimi wannan shiri kuma su dinga bayyana ta ba mutum ya koya wani abu ba in ya sani sai mutum ya zai koya to littafan sun hana su yin wannan abubuwan wa hadha rasul kuma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi to khatimun nabiyina shine fa cikamakon annabawa babu wani annabi bayan shi shi kadai ne yad'uhum ila Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran wa'annan yahudawa nan zuwa ga su zo su ba Allah wa ya'muhum bil ma'ruf su dinga aikata aikin alkhairi wa yana hauna 'anil munkar kuma yana hana su bisa su dinga aikata aiki mummuna shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana faɗa ma wa'annan yahudawa wa hum yakzubunahu wai bayan Allah subhanahu wataala ya saukar da manzala kuma ya saukar da al'umma wanda suka dawo kuma wai suna ƙaryata shi bayan sun san shi ba cikin tafan su sun san siffofin shi wai da ya zo ta suke ƙaryata shi wai khalifuna sannan kawai suna saɓani da su suka ce wai ƙarya ne kaza kaza suna ƙaryata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa yajhadunahu sannan kan suna yin sabani suna yin sabani tsakanin manzon Allah da su wa yaktumuna sifatihi fi kutubim sannan suka zamo suna koye siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin littafansu fastahza'u bi ayati da sannan sai suka zamo suna yin izgilanci wai ya zilal ta ga ayoyin Allah ala rasuli munazzalan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bisa ga abin da aka saukan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala hada saboda wannan abin da wa'annan abin da yahudawa suka yi sai sa aka ce yastahaqqul azab sun cancanta da azaban Allah subhanahu wataala wani kal da kuma hukuba sun cancanta da wannan abin wala hada saboda haka ne Allah subhanahu wataala ya ce ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد saboda haka ne Allah subhanahu wataala ya ce zai musu azaba to me yasa aka ce zai musu azaba bi anna Allah nazzala kitab domin cewa Allah subhanahu wataala nazzala kitab bil haqq ya saukar da alqur'ani bil haqq da gaskiya wa innal ladina talafu fil kitab lalle kuma wa'inda suka saba ma alqur'ani mai girma da fi shikakin ba'id suna cikin rarrabuwan kai ba'idin mai yawa sai sa mu ma a yanzu muke rarraba kawunan kaga wa'annan yan ungiyan wannan daban yan kungiyan wancan daban wancan aqidan daban wancan aqidan daban saboda mun zauna mun saba ma alqur'ani mai girma amma da mun zauna ba mu saba ma alkur'ani ba da ya zama kan mu har yanzu a haɗe yake ba wanda ya isa ya raba mu kuma da ce muna amfani da hukuncin Allah subhanahu wataala aka ce mutum in ya kashe rai a kashe shi in mutum ya sata shi ma in mutum ya sata ya sata a yanke musu da duk ana bin wannan wa'annan abubuwan da duk yanzu ba a raba kawuna ba da ba a saba ma alkur'ani ba amma saboda sawa malaman da muka yi sai ya sa har yanzu ba ba ma haɗa kanmu musulmai ba ma haɗa kawunan kowa da akidan shi kowa da ƙungiyar shi kowa da komai naci kowa yana ji da shi shi kaɗai ne amma kaga a zamanin sahabbai su ba su haka ba idan Allah ya ce abu sai ayi idan mutum ya abu za su yi wa mutum hukunci da fa alƙur'ani ne amma a yanzu ba a yin wani abu sai dai da constitution sai sa aka yi gabuwan kai kuma za ka ga wasu da za su zo daga baya ko daga waje zo su ce su ma a to tun da su ma gashi na suna suna sabani a cikin shi kuma ba su zauna sun yi ne suna shi ba to mu ma kaga muka yi ma za mu iya mu zauna mu yi sabani da a cikin littattafansu kamar yadda wani ba ya gude wata rana wannan bai guda ya ɗauka alkur'ani ya karanta ta tas gabaki ɗaya ya gane ayoyin mutashabihat a cikin alkur'ani ya gane sosai kun san yahudawa idan suka sa abu a gaba to sai sun ga sun cimma manufansu to nan bai hudan ya karanta ya karanta ya gane mutashabihat a ciki kawai ana nan ana nan wannan bai hudan ya ce ni zan fara kawo shubaha a cikin alkur'ani a dinga rarrage wasu abubuwa cikin alkur'ani ni zan fara kawo wa'annan abubuwan in ji wannan bayahuda wannan bayahuda ya tashi da tafiye shiga garin musulmai haka nan yana shiga garin musulmai yana shiga cikin garin sai ya gamu da wani ra'i ra'il ganan ne kiwon tumaki shi tumaki ma yake kiwo haka mai kiwon zama baka tsaya kan wani abu mai kiwon tumaki zo na yana kiwo sai wannan mutum ya ce wannan bai huda ya ce da'ani abda'u da hazan ra'in jahil ba ra'in fara da wannan ra'in jahil ya dauke shi a jahili ne bai san komai ba fanko ne shi kawai sai da ya tsaya sai ya yi shiga azilil muslim shi musulmi ne kawai sai ce mamanan ra'in assalamu alaikum aka rage ciwo ya kake ka aka askare regaisa aka zauna dama su yauda idan suna so su yaudaga mutane to da abu suke yaudaga su ko da kuɗi ko da wani abinci haka suka yau suke so su yaudaga mutane to ya yaudage yana so ya yaudagu wannan ra'in sai suka zauna da suka ci abinci aka ta labari ana ta labari haka da ta yace mishi yau akwai wani abu da ke damuna da na so kai ma za ka so wannan ra'ayi kafin mutane mu je mu gaya wa mutane sai ce bismillah ne na wani abu ya ce alƙur'ani mai girma akwai mutashabihat kuma abin da ya kamata ni shine mu cire wa'annan mutashabihat kamar misali inda Allah subhanahu wataala ke cewa da bi ayi ala isbabi kuma takazziban kaga shi ma akwai su da yawa sai mu cire sauga mu bar daya haka ya kamata ne sai mu cire a ilahu ma Allah kuma ai akwai sai mu kara cirewa haka ya gaggaya mu mutum yace kaga qur'ani qur'ani din sittin ne kaga yanzu idan muka rage su za su dawo guda 30 ne kaga har mara mu yi saurin haddace shi za mu yi saurin haddace shi mutane ma duk za su ji daɗi ba in yake haka ne kuma wannan abin naka wannan maganar naka abin lura ne ya kamata a lura ta da kyau amma akwai wani tambaya da nake da shi da ce a bismillah tun da dai a zuciyar shi bai hudan tun da dai yanzu gashi na har na fara juya mu wannan hankali har ya ce babu komai wa magana na abin lura da kako na juyin shi da hankali shine abin da ya ce kawai sai sai ina tambaya sai tun ina yi tambayanka da ya zo yin tambayan sai ya ce ma wannan bai huda. Abin tambayan cewa, kai ma ai a jikinka, kana da mutashabihat, to ya kamata a cire wa'innan mutashabihat ɗin. Ha, ce ce taya, ce ce, kana da idanu. To, ai su ma mutashabihat ne, kala ɗaya ne, da abin da ke cikin wannan ina akwai shanan, to ya kamata kai ma ai a cire ɗaya. ko in ba ka ba a yanka kan ji a raba shi sai a cire wannan gefe abin maka nan gefen kaga ido ɗaya kenan anan sai ce kana da hannuwa biyu ba za a gilla hannu za ka gilla hannu ka kuma mu ta shaji hatsi sannan kana da kafafuwa biyu sai a gilla ɗaya abin maka ɗan sai ce wai bai hudan na ce kai baka da hankali ne ka san amfanin wannan kafan kuwa guri na da ba da shi ba zan da zan yi wata ce oh ashe kuma ba ka so a yi ba kuma kake so a yi ma ƙur'ani sai mai ya ga wannan ra'in da gaske yake ra'in da yaje ce ba ra'in da dauko adda in zo in sassare su sai ka sai in ba maka komai ya ga ya fa wannan ra'in da gaske yake yi sare mishi su zai sun ya ce ce bai ƙara dawowa ba bai ƙara ce zai zo ya ɓata alƙur'ani ba wai ya ce zai rage wani mutashabi a cikin alƙur'ani mai girma ba daga nan sai wannan ra'i sai wannan bai hudan da ya tafi ya ba buhun wannan ra'in sai ya ce aljamani gaddun ra'i wa fijin ra'i ganahu fa kaifa yugaddi fa kaifa yugaddi ulama'ihim yugaddi ulama'i balantana ma in je gurin malaman su wa'anda su kawai su mai concentrating ne akan addinin musulunci balantana su su kuma ya za su yi daga nan bai ƙara yin wata magana ba da zai je ce wai zai bata alƙur'ani ne jima ba kaga Allah kaga mu ma yanzu idan muka haɗa kawunan babu wani ɓatacce da zai zo ya kusa ta ciki saboda mun ba alƙur'ani mai girma duk abin da Allah ya ce a yi mai duk gudun da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa sai da muka yi shi amma idan mutum ya ce shi ba ruwan shi shi kawai shi shi kaɗai ne an raba ƙungiyoyi Allah subhanahu wata'ala ya ce abu ba za a bi umarnin Allah ba Allah subhanahu wata'ala ya ce idan an kashe mutum idan wani ya kashe shi ma a kashe shi idan wani ya zina yana da aure to shi ma a jefe shi idan mutum ya zina a yi mishi bulala ta in ta ba shi da aure Allah ya gaba faɗo mana idan mutum ya sata a yanke mishi amma duk ba a yin haka sai sa yanzu kawunan musulmai duk ya rarrabu addu'a nan aqidan su daban wannan aqidan su daban komai nasu daban-daban me yasa ka saboda ba mu bi umarnin alqur'ani ba kuma mun saba ma alqur'ani mai girma Allah ka haɗa kawunan mu na musulmai. Sannan mahirun mana malaman gwanaye a ƙarƙashin wannan ayar suka ce, Da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Zalika da annan laha na zalar kitawa bil haq. Wa innan lajina salafu fil kitabi da fi shiƙaƙin bai. To fil kitabin nan suka ce bil ma'arifa da ma'arifa ma'ana alif wallam. To bi a shikalin salasa. ta zo da bi a cikin ta ta rita da ga wasu sila guda uku shine fataha kisra wafa bisa wa'annan ashkal din talata to alkitabu ko alkitabi ko alkitaba ya zo a cikin alƙur'an ne so ɗari da hamsin da tara su kuma malaman hisabi suke ce mishi ƙanaɗin ƙanaɗin mana ɗari da hamsin da tara sannan ita kuma shiƙaƙ ita kuma shiƙaƙ da Allah subhanahu wataala ya ce zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladina wa innal ladina talafu fil kitab lafi shiƙaƙin wani shiƙaƙ ɗin suka ce shi kuma ya zo ne so biyar malamai da suke ce mishi to ha yana ha'un ha'un kenan mana abajada kaga ha ɗin nan so ita ce so biyar kenan ta zo a cikin alƙur'ani mai girma shiƙaƙ kenan sannan da Allah subhanahu wataala ya ce fi shiƙaƙin ba'id dan haka ce ba'id bi a shiƙalin talata ita ma da wasu sila guda uku fataha kasra kasra nasba nan guda uku aka ce shi kuma ya zo ne to ashirin da biyar mana kahun kahun kenan kaga kafin ashirin ita kuma ha'un biyar to idan ka da baka ashirin da biyar sannan da malaman analysis mana malaman li'irabi na nahau suka yi irabin wannan aya da cewa da Allah subhanahu wataala ya ce zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladina talafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id ma'ana zalika bi anna Allah da Allah subhanahu wataala ya ce zalika ai zalika ismul ishara ne dama kamar yadda muka ja baya cewa Allah subhanahu wataala ya ce ulaika muka ce ulaika tana daga cikin asma'ul ishara to ita ma wannan zalika zaɗin nan aka ce ta tana cikin asma'ul ishara zazihi ula'i da sauransu to zalika tana da cikin asma'ul ishara aka ce zalika ismul ishara ne mabni ala sukun fi mahallin gaci mubtada da kuma wal kaf kafin da Allah subhanahu wataala ya ce ulaika kafin din aka ce li khidab wa khabaruhu mahzuf taqdiruhu mustahaqqul azab ai wa'annan mahazuf ɗin shi kabar ɗin an goye kabar ɗin kabar ɗin shi ne ai wa'annan kafirar sun cancanta da azaba Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah subhanahu wa ta'ala a gudfal kabar ta ka shawo kabar ɗin a nan gurin a ce zalika bi anna la nazala kitaba to mustahaful azab zalik mustahaful azab bi anna la nazala kitab bil haqq wa innal ladina salafu fil kitab lafi shiqaqin bayt sannan aka ce bi annalla zalika bi annalla ba'un harfin jar ne an harfin nasb wa tawkid ne shi kuma allahu ismul jalala mansubun bi an nazzala alkitaba nazzala malaman nawu suka ce nazzala fi'il madin mabni al fatahati zahira al akhir shi kuma وفاعله دليل مستتر في وجوبا تقديره هو أن نزل الكتابة هو كنا الكتابة تكتير مفعول به منصوب بالحق دي جا والمدوم متعلق متعلق بالحال وسنن والواو واو الاستئنافية تكتير إن حرف النسب والتوكيد الذين اسم الموصول اسم الموصول مبنية على السكون في محل النسب اسم إن اختلفوا في ال والفاعل والجملة تئدية في محل الرسي صلة الموصول في الكتاب شيخ مجاء والمجهول لفي شقاق بعيد لفي لام تناقة لام لام القسم في شقاق سكتي أي جاء والمجهول متعلق بيختلفوا واللام بيختلفوا وهو موصوف بعيد بعيد kuma suka ce sufa ne shi kaga da Allah subhanahu wataala ce zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa da cewa laisa jiwa ta tuwa lori wa kuma lamarci
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين آتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الركاب والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون to da kawancin lokaci a nan za mu dakata da fatan idan muka zo gobe za a yi bayani a wannan ayar da Allah subhanahu wataala ya ce laysal birra bi an tuwallu wujuhakum to da fatan muna neman Allah subhanahu wataala ya saka mu iyayen mu da alkhairi Allah ka saka mu malaman mu da alkhairi abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu da dace abin da muka faɗa kuma kuskure Allah ka yafe mana dan alfahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah dan manzon Allah Allah ka zauna da Najeriya lafiya Allah ka kaga mashakta yau Usman Bauchi tsawon kwana da lafiya Allah ka ji kan Sheikh Ali ne ya san Allah ka ji kan mahaifiyar mu sai Yasna Amina Allah ya ji kansu Allah ya kafauta musu Allah ya sa kaburin su ya zama bautatun yuriya da janna dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم نسألك كل خير سألك من سيدنا محمد ونعوذ بك من كل شر استعاذك من سيدنا محمد اللهم افتح علينا ابواب الفضل وكذلك رحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين رب زدنا علما وحلما وعقلا وفهما على قراءتك الكتاب الكريم وكلامك القديم بعزك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله Alhamdulillah an saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma kenan daga zawiyar Sheikh Aliyu mai yasin Zaria wadda mai fafutukar haɗin kan al'ummar musulmi da biyayya ga kafatanin malaman addinin musulunci Zakir MS Ali Young Sheikh Zaria yake gabatarwa kamar kullum malaman na kira ne a guje aibata juna tare da roƙon malamai su ci gaba da yin wa'azi da kyakkyawan lafuza malamin na gabatar da karatuttukansa ne domin zabarar da 'yan uwansa matasa don cika kyakkyawan gurinsu na samun ingantaccen rayuwa sannan za ku iya samun karatuttukan kai tsaye a shafukan sada zumunta a manhajar Facebook a Zakir MS Ali da garkuwar makarantar Zazzau haka kuma a TikTok da YouTube Allah ya kara wa yan shek lafiya ya yi masa kariya ya hada kan al'ummar musulmi baki daya Al Shifa Academy Boarding School da ke karkashin Islamic University of Nigeria ne suka dauki nauyin kawo muku wannan karatu domin neman karin bayani akan wannan makaranta sai a kira lambobin waya kamar haka sifili tara sifili shida hudu biyar biyar uku uku biyar biyar ko sifili takwas ɗaya biyu bakwai sifili takwas bakwai takwas ɗaya takwas